أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na juma'a a tan sha tara da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da hudu da watan biyar watan mayu miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala yi muna jagoranci kafin shiga cikin bayanai da za tafsirin yau akwai tambaya guda biyu tambaya ta farin bayan gaisuwa da yayi yana cewa malam ina son aimin bayani ne akan abin da ya shafi rabkanuwa ko kuma ƙari a cikin sallah ragi ko kuma ƙari a cikin sallah ta hanyar mutum ya manta da yake abin yana zo wa mutum wani lokaci kai tsaye to ya kamata mutum ya walwale ya gyara sallarsa idan ya yi ƙari ko kuma ya yi waton ragi a cikin sallarsa amsa wannan tambaya shine idan mutum ya yi ragi idan mutum ya rage wani abu a cikin sallah yanzu ala sabilin misal sallar magariba raka'a nawa ne uku sai mutum ya zo gun sallah bayan ya raka'a biyu zai zauna ya tafiya da ya yi raka'a ta biyu ya zauna ya tafiyan sai ya manta ya miƙe kunga ya bar mi ya bar zaman tahiya kaga ya yi rage a cikin cikin sallah to wannan qabliya zai yi zai yi sajada guda biyu kafin ya sallame sallah ina fatar muna fahimta idan kuma mutum ya ƙara misalin sallar magariba har yau raka'a guda uku sai ka manta da ka zauna wajen bayan ka yi fatiha ka zauna ka yi tahiya sai mutum ya yi tazarce ya kawo raka'a ta hudu to ya yi mi ya yi ƙari tunda ya in ya miƙe zai ci gaba da sallarsa daga nan kuma sai ya yi ba'adiyya ya yi sajada guda biyu waton bayan ya sallami sallah ina fatar muna fahimta sannan kuma wa'annan sajadar guda biyu da mutum zai kafi da kuma bayan sallami sallah gaba su ba a yi musu tahiya ina fatan mun fahimta idan kai tafiya ta harin sai ka tahi qabliya kafin ka sallame sallah to idan ka dawo kawai za ka sallame sallah ne idan ka sallame sallah sai kai ba'adiyya kawai za ka sallame sallah ne babu sabuwar tahiya wannan shine fahimtar malamai Allah ya samu dace tambaya ta biyu yake cewa wishin a musulunci ya dace mutum ya yi alaka ta abutaka ko kuma ta auratayya tsakanin mutum wanda yake kirista ko kuma ya auri mace kirista shin ya dace a matsayinka na musulmi ka kulla alaka da namiji kirista ko kuma ka so mace kirista da aure ya halitta a musulunci ya halitta namiji musulmi ya auri kirista amma ko bai halitta kirista musulmi ya auri mace musulma kirista kai kirista kafiri namiji kirista ya auri mace musulma wannan bai halitta ba amma kai a matsayin ka na musulmi kana iya ka auro mace kirista wannan ya halitta ina fatan mun fahimta sannan kuma ya halitta tsakaninka da shi ku yi mu'amala ta kasuwanci da kuma relation ta amikal duka wannan a musulunci babu layi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a jiya mun kai ƙarshen bayanin suratul furqan da haka yau za mu tashi a suratul shu'ara sura ce wadda take makiya ta da aya guda 227 watan imam muhammad abubakar gumi rahimahullahu ta'ala ya ce abinda wannan sura take karantarwa fiƙatun rusul billahi subhanahu wa ta'ala rabbihim suna tana karantar da dogaran manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ubangijinsu sannan kuma mali ce fa khawful fitna la tamna'u rusla min at-tabligh jin tsoron fitina jaraba na rayuwa ta al'ummomin da za su hadu da shi da mutanensu to bai hana manzanni isar da saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala watan ya aiko su da shi wa izhari da'awa ila Allah ta'ala da kuma bayyana da da'awar suke yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Muhammad Abubakar Gumi rahimahullahu ta'ala yake cewa ruya anna taha wa tawasin min alwahi Musa alaihi salam an rawaito a wani kauli na wasu malumai suka ce da taha da wannan sura ta shu'ara da turku sura mai fara da tasimim suka ce daga cikin littafai na annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atamu taslim da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci aya ta farko sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم طاسين مبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين بعد بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma wanda yake shine mai jin kai Allah ya ce mim wata wa'ina harufa guda uku da ta'un da sinun da mimun Allahu a'lamu bi maradihi bi zalika Allah kadai ya san abin da yake nihi da wa'innan kalmomi sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mu'iza ta alƙur'ani mai girma alƙur'ani yake iya farawa da kalmomin da ba ka iya fassara su jama muna fahimta don a nuna mana cewa alƙur'ani gagar misali ne duk yadda ka kai da ƙwarewa a cikin nahawu wa sarf da adab da balaga ka san arud ka san duk wani karatu da ake da bukata ka karanta shu'ara jahiliya in ma akwai gaban shu'ara jahiliya ka karanta shi to akwai akwai abin da cikin alkur'ani wallahi ba ka iya sanin ma'anarsa to shine Allah subhanahu wataala dan ya nuna makafirai cewa ba su taka kara suka karya ba in sun isa kuma su kawo irin wannan abin jama'a muna fahimta ai ko bature da muka samu abireji a yanzu a turanci ba kowace kalma ake abireji ba ko baka bane akwai abin da take tafiya ai abireji kita kuma akwai abin da aka baka gane ma'anarsa to balle alqur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi da haka wayannan kalmomi guda uku da ta'un da sinun da mimun watan Allah ɗaya ya san abin da yake nihi da wannan kalmomi idan muka dibi sauran qira'at wata qira'a kawai suna bamban da ta'un kake karanta karanta su da sidon da mimun ba a game suke ba nan suna haɗe guda uku to a wata kira'a daban-daban ne aka rubuta su sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin wance ne ya tilka ismul isharati lil ba'idi akwai larabci akwai abin da ake ce ma ismul ishara na kai nuni ka ce haza wannan ga nan ko ga nan ka ta da shi amma zalika wancan wanda yake nesa gare ka muna fahimta to idan na mace ce kuma sai ka ce hazihi wannan idan kuma tana nesa gare ka sai ka ce tilka wacce ne ya jama'a muna fahimta to sai Allah ya ce tilka ayatu waton alkitabil mubin wa'ance ne ya ayoyi ne na littafi wanda yake almubin bayananne shi alkur'ani Allah ya kira shi da alkitabul mubin littafi ne wanda bayanan alkur'ani tuta clear a cikin alkur'ani fahimahu man fahima wa jahilahu man jahila wanda ya gane ya je makaranta ya gane abin da ke cikin qur'ani wanda kuma ya zauna bakin shago yana ta hukun dukiya ta kuma bai gane wa in dai ba je makaranta bane wanda ya zauna bai gane ba shine bai gane ba amma wanda ya karatu ya gane cewa tabbas alqur'ani wato ma'anonin alqur'ani wadihati ne Allah ya bayyana da mutane ta da hankalin dan annabi adam zai iya gane ma'anar alqur'ani jama'a muna fahimta Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin wa ne ya ayoyi wani ayoyi ne malamai suka ce su ne wa'annan ayoyi na alqur'ani mai girma Allah ya ce aya mubin ne bayyanannu ne ai Allah subhanahu wataala fassala bain alhaqqi wal batil Allah subhanahu wataala ya rarrabe tsakanin duk abin da yake gaskiya da kuma a duk abin da yake ba gaskiya banna Allah ya bambanta shi a cikin alqur'ani sai da Allah ya mayyaza ya fidda kotekin gaskiya kuma ya fidda mi ƙarya daban Allah subhanahu wataala ya nuna adalci kuma ya nuna zalunci ma'ana an dora dan annabi Adam duk abin da zai kai ka hanyar aljanna tudun mun tsira a gobe alkiyama ka ji daɗin ka duniya kuma ka ji daɗi lahira to alƙur'ani Allah ya maka bayanin shi kuma duk abin da zai zama maka matsala a duniya yanzu maka matsala a gobe alkiyama in ka binci alƙur'ani ya maka bayanin shi dalla dalla filla filla daban daban domin ka gane jama'a muna fahimta sai Allah ya ce wa manzon Allah la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kuno mu'minin tayu manzon Allah tsammanin ka kana wahalar da rayuwarka kana kashe rayuwarka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam me yasa manzon Allah yake sa kansa cikin damuwa har ma rasu take take yake yake kusa da salwata da rayuwar shi Allah ce dan dai kawai kai wa'azi an ki imani sai ka sanya kanka cikin damuwa yanzu dan ka zo kayan mutane bayani a matsayin ka na manzon Allah kayi wa'azi mutanen ka ba su karbi abin da ka zo da shi ba sai ka sanya kanka damuwa take halakar da kai shi yasa malamai suka ce kasratu tafkir yuhlikul insan yawan tunani daga cikin abin da ke hana mutum yake halakar dan adam har ma likitoci suka tabbatar cewa daga cikin abin da ke hana dan annabi adam barci akwai yawan tunani idan su siye mutum yawa damuwa ce ma yawa kana tunani to ko da kana son kai kwana to ba za ka iya yi ba to haka irin wannan ne abin damuwar manzon Allah ya shiga gashi ya zo ya mutane bayani shi ya tabbatar cewa manzon Allah ne kuma alqur'ani gaskiya ne Allah ya baka ya baka shi ya tara mutane na musu wa'azi amma duk da haka da sun kasa yin imani sai Allah ya ce la'allaka bakhi'un nasaka ka kusa kadan kana tsammanin halakar da kawunan karan kada za ka yi shi zai sai ya kai imani ai duk yadda ka so ka su imani manzon Allah in ba Allah Allah ya kaddarta musu imani wallahi ba za su imani ba jama'a muna fahimta Allah subhanahu wataala ya sanya shari'a kashi biyu akwai hidayatul bayan akwai hidayatul tawfiq hidayatul bayan shine ayiwa mutum bayani a zaunar da kai a karantar da kai alqur'ani da hadisan manzala sai ka ji kana to tabbas wannan abin haka ne sai ka bi tafarkin Allah subhanahu wataala kaga hidayatul bayan hidayatul tawfiq kuma daga wajen Allah ne tawfiki ne katari ne Allah subhanahu wataala ya tsara cewa kana cikin wanda za su samu shari'a kuma sai a same ka cikin shiryayyu duk yadda aka so a batar da kai wallahi tunda Allah ya ce shari'a kake ba za a iya ba jama'a muna fahimta Allah ya ce la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin manzo Allah kana kwadayi akan kana bakin ciki watan akan su yi imani to Allah subhanahu wata'ala ya ce watan ba don komai kake wannan ba Allah ya kunu mu'mini akan su kasance masu imani ko kuma don sun ki zamantowa masu imani sun ki yin imani imani Allah subhanahu wa ta'ala ka san manzon Allah ba abin da yake so wa al'ummarsa kamar rahama annabi yana son rahama wa al'ummarsa Allah ya sa mu dace Allah ya sa da mu da rahamar da manzon Allah yake so mu da ita sai Allah ya ce inna sha inna sha'nu nazzil alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين الله يتي إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها, لها خائدين الله يتي إن شاء إذا مك قدامة إذا سو الله سبحانه وتعالى كذا الله شي شي كدني أما كما يكي كيران كنسا da nunul jama'a saboda shi Allah gagar ku misali ne ya gagari kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi shi Allah shi buwaye ne akan bayunsa ya gagari kowace gwamnati a rayuwa sai Allah ya ce inna sha idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama Allah ce nunazzil alaihi minas samai ba dai kai wa'azi ba har Allah yake ce manzo Allah fala tazhab nafsuka alaihim khasarat kada zaka tattahi da su kan bakin cikin akan sun yi imani ya sanya rayuwarka ta salwanta a kafi kuma Allah ya ce manzon Allah fa la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa to shi ne Allah ya ce kada kada ka wahala da rayuwarka akan hakka je ka jiwa kanka ka dora ka ga ciyon da Allah bai dora maka ba Allah ce idan mun ga dama inna sha idan Allah ya ga dama Allah ce nunazzil alaihim wallahi za mu sabkar akan su ayatan wata irin aya mu'jiza ma'ana Allah ce idan mun ga dama muna buƙatar su yi imani abinda ake cewa imani Allah ce in muna son mu tilasta su mu yi forsakin su akan yin imani sai Allah ce nunazzil alaihim ayatan min samai sai mu sabkar da aya daga sama sai mu budo wata azaba kiri-kiri dan dole mutum ya imani ba dan yaso ba jama'a muna fahimta wallahi idan Allah ya ga dama ba sai ai maka wa'azi ba sai an karanta alqur'ani ba idan Allah ya ga dama ba sai an karanta da kai hadisin manzon Allah ba idan Allah ya ga dama ba sai an ce ka je kai sallah ba idan Allah ya ce ya ga dama ba sai an zo an ce maka ka hidda zakka ba idan Allah ya ga dama ba sai an zo an yi maka wa'azi a ce ka ji tsoron Allah ka je aikin haji ba idan Allah ya ga dama ba sai an zo an miki wa'azi kiwa mijin ki da ake zauna zaman aure ba wallahi aya ce Allah zai sauka kiri da kiri da rana ki ganta kuma dole ki bi Allah subhanahu wa ta'ala cewa muna fahimta idan Allah ya ga dama sai ya sabkar da azaba yau in Allah ya ce sama ta zubo da karkashe ba wanda ya sai ya ce mata sama ka ta zubo da su wallahi aya ce ko ba aya ba ce idan Allah ya gana kuma sai ya saukar da ka ga duwatsu ana ruwan duwatsu kai kana tsammani akwai wanda zai zauna shago kowa ba masallaci da shi ba dole a je a kama tarbiya ta istighfari ba haka bane Allah ce inna sha idan muka ga dama nunazzil alaihim ayatan minas samai fa zallat a'naquhum laha kha'idin Allah ce dan doli wuyan su zasu sassakta duk girman kan mutum wallahi idan Allah ya turo wata aya Allah ce dole ya kaskanta da kasa dole ya bi Allah subhanahu wataala jama'a muna faita idan Allah ya ga dama ana maka wa'azi ka ji tsoron Allah ka daina cin amana ka bar zalunci ka bar kaza ka bar kaza sai Allah ce kai ku bar shi in mun ga dama ba sai an zo ai wa'azi ba ba za mu turo manzanni ba sai mu sabkar da aya gashi kana ganin saboda dutse a ce ko ka je masallaci ko ya jibke ka wallahi tun dole ka shiga masallaci ba haka bane sai Allah ce fa zallat a'naquhum laha kha'ilina wallahi tabbas shi yasa Allah ya ce abinda muke da bukata ba muna bukatar mu tilasta su ne akan imani ba muna son mutum ya zaɓa ma kansa hanyar shirya shi sa Allah ce fa hadainahu najadaini inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura hanya guda biyu ce Allah ce so muke kai dan annabi Adam ka dibi abinda ya kamata da kai domin ka rike Allah subhanahu wataala ka tsira a gobe alkiyama idan kuma ka sa'a ma Allah to kuma dan kanka zaka gamu da Allah subhanahu wataala ba daidai ba to da Allah ya ga dama Allah ce manzo Allah karka damu ka daina damu kanka kana sama kanka ciyon da zai iya halakar da kai a rayuwa Allah ce da mun ga damar kowa ya imani manzo Allah ba sai mun turo ka ba akwai da za a yi musu wallahi sai Allah ya turo da tsuntsu da karkashin jahannama a ce je masallaci ka tai zuwa sallah in ka kiya kuma abu ka an kare shikenan sai Allah ya ce wa ma ya'tihim وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين الله يتي ba wani ambato wani labari na alkur'ani mai girma wata aya daga cikin alkur'ani mai girma da za a karanta musu na alkur'ani mai girma illa kanu anhu mu'ridin face suna masu kauda kai game da bin alkur'ani jama'a muna fahimta duk da za a karanta musu ayar alkur'ani tuna ba aya bace Allah ya turo musu irin wannan aya azabiya a'a aya ce ake karanta musu to Allah ce ba wata aya da za a karanta musu dare da rana sabon wahayi ya zo a wajen Allah subhanahu wataala kadibi Allah subhanahu wataala dan hikimarsa sai da manzon Allah ya share shekara ɗaya bayan ɗaya shekara sha uku garin maka yana karanta da mutane aƙida dan dai a samu mutane masu aƙida mahimmancin aƙida kenan sau duk aikin da za ka yi na addini in babu aƙida to aikin banza ne wallahi ka dinga zuwa masallaci kana sallah ki dinga sadaka kina kina abinci kina yin sadaka kina kula da yan bara kina mai mai gida da'a in dai ya zamanto da wani abu ya same ki na rashin lahiya ki yi ciki ya zube ki ce kai tun nan ai wance ta to wallahi imanin ki ya walwale kenan a rashin matsala a gida kenan shi sa Allah Allah yake cewa to su wa'annan mushrikan duk yadda aka zo musu da wata aya ta alqur'ani aka ce musu ga wani sako na Allah subhanahu wata'ala da yazo muhdathin da ake karanta shi ake bada labarin shi cikin alqur'ani sabon labari Allah ya ce illa kanu anhu mu'ridin wallahi sai sun kasance masu kau da kai ba su sauraron wannan abin suna kau da kai in umarni Allah ya ce ayi ba za su yi ba kuma in Allah ya ce a bari ba za su bari ba kai inda Allah bai da hakuri yau yadda ake saba ma Allah garin ta ko kuma a Nijar ko kuma duk duniya kana gani akwai wata za ta zama a cikin duniya irin yadda ake saba ma Allah subhanahu wataala kaga dan annabi adam dan jin tsoron Allah cikin kasuwa kai zina da ɗiyan mutane kuma Allah bai hana tana hita wani zaka yi cinikin jika talatin wani zo na jika hamsin Allah ba ruwan Allah ka zo ka kashe rai kuma Allah ya baka milki ka yadda kake so kuma Allah ya baka duk abin da kake bukata a rayuwa kai in mutum na da hankali ai ya kamata ya gane cewa akwai abin da Allah yake nihi ka sa'a ma Allah kuma Allah ya baka to in mutum bai da dogon a gida sai ka kai wa daga na makwabci na ne kowa ya san ta'asa yake yi amma kuma an yi ciniki sai ce ka to ko kuma wannan harka tana ba da kuɗi ne to in bai da hankali kuma shi ma sai abin nan ka san hauka in tana bidan rijiya ciki ta yi sai ga shi ma yayi can Allah ya sauwake to Allah ya ce wa ma ya'tihim min dhikri min ar-rahman muhdathin illa kanu anhu mu'ridin Allah ya ce mu'ridin duk wani abu da za a yi musu na gargadi na wa'azi Allah ya ce to wallahi suna kauda kai sabon ka ce mutum Allah ya ce ya ce maka amma manzon Allah ya ce ya ce maka amma wallahi an samu matsala shi sa Allah ya ce to da Allah ya ga dama laj'alan nasa ummatan wahida da Allah ya sanya dukkan mutane su zamanto kowa musulmi da ba a kahiri duniya da Allah ya ga dama da babu kahiri a duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi suke cewa da duniya ta kai darajar furfuken sauro mun san sauro ko da duniya ta kai matsayin furfuken sauro a wajen Allah matsayin duniya bai kai sauro ya yi duniya nan daraja wajen Allah subhanahu wataala sauro dai wanga wanda ke sa maka fali to Allah ya ce da duniya annabi ce da duniya tana da matsayin da ya kai furfuken sauro wallahi da Allah bai bai wa kafiri ba kwadda ruwan sha a duniya da kafiri ba zai sha ruwa ba a rayuwa to Allah ce da Allah subhanahu wataala ya ga dama la ja'ala um la ja'ala nasa ummatan wahida da Allah ya sanya mutane al'umma guda da babu wani wanga zaka yace izala wannan yace dariqa wannan yace shi'a wannan qadiriyya wannan kaza duka al'umma guda babu ta kungiya sai kungiyar annabi Muhammad sai Allah ya ce amma wala ya zaluna mukhtalifina ba za su guce ba al'umma suna sabani kullun sai an yi sabani wanga ya zo ya ce shi kungiya ce kaza wanga ya zo ya ce kaza wanga shi ma bal ma zuwa shike shina inkarin shina sukar kungiyoyi masu aikin Allah subhanahu wataala shi bai aikin Allah amma kuma sai sukar masu aikin Allah subhanahu wataala jiran yake a ce ga bayan Allah masu kokarin tallata addinin Allah sun yi wani abu na ta'asa ya zo yana faɗi a rayuwa jama'a mu ji tsoron Allah kai ba kai aikin Allah ba shi yayi to shi ma asumi ne wasu malumai ma asumai ne ba su zunubi ba mutane bane kamar kowa sahabai suka yi samu bayanta na malami wanda ya zo cikin karni na 21 mai tsayayyar seki a cikin wannan zamani na fitina dole samu Allah subhanahu wataala taka waɗanda suka samu malumai idanu su ji tsoron Allah kai ka kula da naka laifi kullum kana kallon wane yana kaza wane na kaza to ka taɓa kanka alaci to ni wani wani laifi nake yi ai idan ana ba aka ba yalo ai aka ba albasa a dinga ba yalo idan ka kalle lahin mutum to kallo naka sai ka gyara bar shi da nashi kai in baka yi ko in baka yi mai nasiha kale shi kai addu'a Allah shirye da shi dan duk musulmi yana da haƙƙi akan musulmi akan ya dinga mai shari'a ya dinga mai nasiha amma sai dai mu koma bayan fage muna cewa wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza Allah ya shirye mu wannan ba ɗabi'a bace ta mutanen kirki kuma za ka iske cikin malumai sai a kuma yana cewa da ɗan mutanen shi tawagar shi ta minabikci ba a shuka alkhairi sai dai sukar masu aikin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce wala ya zaluna mukhtalifin ba za su gushe ba suna cikin masu sabani wanga yace kaza wanga yace kaza wanga yace sadal wanga yace kabadu kaga kaga dukkan wannan rikicin da an dawo wa littafin Allah da sunar Allah da an ƙara komi wallahi akar maka Allah ka ce ana sallah sake hannu ake sai mu tambaye ka manzo Allah ta sake hannu tsakani da Allah ko kan gajalci manzo Allah ta sake hannu cikin sallah Allah sai kai bayani in ka taba karantawa sai a ce kawo littafin kai bayani a daidai wani huri to da yake ai karatun zamani daga su Imam Albani an kawo ilmul mustalahul hadis sai a bincika shin hadisin nan sahihi ne ko kuma da'ifi ne ko hasan ne ko kuma mandubi ko wane ne sai a dibi wani irin kalar hadisi ne sau da sodiya sai a rawaito hadisi da a ce manzan Allah ya ce kuma ƙari ake wa manzan Allah in ba ka karanta mustalawul hadisi ba ba za ka gane ba sai ka zo ka cewa manzan Allah ce kuma alhali manzan Allah bai ce ba hadisai nawa aka yi to Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaq Allah ce kai dan ma su yi sabani aka halice su dan ma su yi sabani in ji ubangiji dan ayi sabani Allah ce da haka muka halice su kai kana tsammani ina duk duniyar nan kowa mai kuɗi ne za a ji daɗi a ce kowa mai kuɗi ne duk kowa mai kuɗi ne gare ga kowa babu talaka in tafi ga da Allah sallan gaggen gawazi ya ce maka ita na kai bakin kogin ka wa zai kwaba ma ita wa zai zuwa da rana kiri-kiri ka zo kana neman shi da sallah ya ranke maka rago ya haide maka shi ina da kana da wa zai ana samun yan dako ba za a samu ba amma Allah ya tsara abin ne ne ta khida ba'dhum ba'dan sakhriya dan dole wasu su yi aiki karkashin wani to Allah ce dole sai an samu sabani a rayuwa sai Allah ya ce illa kanu anhu mu'ridin face sun kasance masu kau da kai akan littafin Allah subhanahu wataala tabbas kau da kai akan littafin Allah babbar tabewa ne a rayuwa mutum ka bi littafin Allah shi ne zaman ka lafiya da Allah subhanahu wataala nan duniya da kuma gobe alkiyama sai Allah ya ce
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce faqad kazzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce faqad kazzabu haqiqan sun ƙaryata su ƙaryata alqur'ani mai girma jama'a duk wanda ya ƙaryata aya ɗaya ta cikin alqur'ani wallahi sunansa kafiri to Allah ya ce faqad kazzabu daga su mushrikai sun ƙaryata alqur'ani mai girma sai Allah ya ce fasayatihim ba su da sannu zai zo musu anba'u ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgili a kansa jama'a muna fahimta Allah ya ce hakikan sun karyata wa littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani sun karyata aiki sun ki aiki da dokokin Allah subhanahu wataala suna ganin kamar tauye dan adam ne a rayuwa sai Allah ya ce ku bar su a rayuwa ku bar su fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abinda suke wa izgili zai zo ka bar su idan mutum ya je gaban Allah subhanahu wataala ta'ala sai mu ga mai fidda shi mu ga wa zai zo yayi belin shi wajen Allah subhanahu wa ta'ala innan duniya in kai rahi ana iya a zo a bada cin hanci ko kuma ku ami'e ko ne sai a fiddo ka ko ai belin ka to gobe alkiyama Allah bai da dan da ballan kana karaba da dan dan shi bai da mata ballan ka ce gidan ku ce ka zo karaba shi Allah shi lam yalid wa lam yulad kuma bai da farti ballan ka ce dan siyasa ku ne in kai rahi huzoyi sun cika sai a maka bebe a tura ka jahannama shikenan an kare da kai to Allah ya ce da sannu labarin ƙaryataru suke izgirin da suke ma alƙur'ani to Allah ya ce zai zo musu wannan abin tabbas za su gani kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul mu'minun thumma arsalna rusulna tatara sai muka turo manzanni mu jere wani bayan wani wani bayan wani sai Allah ce kullu ma jaa ummatan rasuluha kazzabuhu duk lokacin da manzo ya zo da sakon Allah to sai a ƙaryatar da shi jama'a na fahimta duk lokacin da annabi ya zo da wani abu na sako sai mutane su karatar da shi sai Allah ce fa atba'na ba'dhum ala ba'din waj'alnahum ahadith sai muka bi sashi akan sashi Allah ce muna halakar da su sashi duk wanda ya karanta manzon Allah sai Allah ya halakar da shi ya ga turo manzo muku aji ku iya da ya haka ake yi sunnar Allah a da kakin zarwa manzon Allah annabi Muhammad idan annabi ya zo yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi kuka kiji to sai Allah ya turo da azaba sai a dirka shi gaba da sai Allah ce fa bu'dan bi qaumin waj'alnahum ahadith muka sanya su labari istuwar da istuwar ake rakwance ba su ma ana da rakwance tarihin fir'auna ba a mai wa'azi ba mutane annabi salu ba a musu wa'azi ba a samu dawa ba a musu wa'azi ba mutane annabi lutu ba musu wa'azi ba dukkan manzanni su su yi musu wa'azi amma sai suka karyata annabawan Allah sai Allah ce sai muka bi su dai bayan dai muna halakarwa wa ja'alnahum ahadis sai kuma muka sanya su labari istoriki da za a dinga rakunta har ai tashi alkiyama sai Allah ce fa bu'udan liqaumin la yu'minun azaba nisanta daga ramar Allah duk azabun Allah su tabbata da duk mutane su ba su imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba to sai Allah yake cewa fasayatihim an ba ma kanu bihi yastahzi'un labarin abinda suke karyatawa suke yi wa izgili na littafin Allah to a gobe alkiyama Allah yace za su gani wannan labarin za su zo mu sai Allah ya ce
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ya ce, إن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim, ashe masu ƙaryata littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba za su tsaya su hankalta su dibi yanayin ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala da iko da buwayar Allah subhanahu wa ta'ala ba a cikin sha'anin rayuwarsu? Allah ce wa fi eh, wa min kulli shay'in ja'alna zawjaini la'allakum tadhakkarun. A cikin komi Allah ya sanya abu nau'i guda biyu shi kanshi akwai abin da ya kamata dan annabi adam ya hal- ya daro da shi wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin komai na rayuwa akwai abin da ke tabbatarwa yake nuni Allah shi shi kadai ne duk halittun duniya suna in ka tsaya kan lura ka sa hankali zaka gane cewa shi Allah shi shi kadai ne na harin kadibici kowace halitta a duniya ita da Allah ya tashi halitta sai ta zauje ni nau'i guda biyu duk halittun duniya nau'i guda biyu ne duka wata halitta ka sa hannu hankali ka lura ka diba da kyawu da Allah ya yi namiji sai mi sai mace da ya rago da ya tunkiya da ya bunsuru akuya da ya raƙumi sai ya taguwa da ya sa ya godiya haka Allah ya joro duk halittun Allah su wanda in ka diba kai bature ma da ya tashi kera abubuwa da ya tashi yin fil da fer da ya yi waya ko ta kuran ɗaya sai sai da ya ta ɗabi sai ya filis da muwan ba haka bane takalmi ɗano gare ka ɗabi ciya ɗano gare ka hannu ɗanawa ɗan fara tankaɗa goma ba goma ne kowane da zuhun ko ba ka bane sannan kuma sai Allah ya maka abin da duk duniya ba wanda ya sai shi tambarin yatsarka wannan tambarin yatsunka duk duniya na kowa daban da na kowa ne na wa daban da na arama na arama daban da na malam kowanne nashi daban ne ba wanda tambarin yatsunsa yake daidai na wani wannan ba aya bace bai kamata ka lura ba yau me yasa ake in ka zo kuma sai da ake ake ɗauka hannunka a sa saboda duk duniya kai kadai kake da tambari irin wannan tsiyatsun ba mai irin shi duk duniya gaba daya wannan ba aya bace kuma sai Allah ya maka Allah ya maka huduwa a jikinka huduwa guda tara aya ce ga kunne guda biyu ga idanu guda biyu nawa kenan ga baki nawa in ka hada da kunnen hudu hanci guda biyu sauran nawa sai ka diba ƙasa suna can ƙasa sai Allah ya ke su a ƙasa Allah ya samu dace to shi da Allah ya ce awalam yarau ila ardi ashe ba za su lura wasu kalli ƙasa Allah ce kam ambatana wai so nawa maka fitar da tsirrai daga cikinta so nawa aka yi ruwa wanda ba su ke yi ba Allah ke zubo da ruwan daga sama idan suka zubo ƙasa kuma sai Allah ce sai mu fitar da tsirrai daga cikinta ba za su lura cewa wannan iko ne na Allah subhanahu wataala ba sai Allah ya ce wa am- eh, kam ambatana fiha min kulli zawjin bayyijin muka fitar da wani irin tsirrai a karim watan ai hasnul manzir mai kyawun kallo wanda duk abinka in ka kalli ciyawa sai ta birga ka ba haka bane duk abinka in ka kalli ciyawa tana tana na harin da tana gyara idanu tsawon kuma da Allah ya tashi halitta ka cikin idanunka sai Allah ya sanya maka waton sinadirai kala-kala na kuler akwai jijiyar da ta tsaya ba ka yi mata tsakanin hori da baki cikin jikinka Allah shi ya maka wannan jijiyar da ta tsaya ba ka iya bambanta tsakanin abu hori da baki akwai wata jijiya a halshe kuma mai zuwa a halshe idan ta daina aiki wallahi duk abin da ka ci mai daci ba ka yi bambanta tsakanin daci da zaƙi ba za ka yi bambantawa ba sai Allah ya sanya maka wannan sanadirin kuma sai ake mata ake maka wata na'ura mai zaman kanta wadda ba ta desharje ba a sa mata batur ba a kai ba a kufirkinta in ka ci abinci sai Allah ya sa maka inji a cikin jikinka wanda zai nike wannan abincin abin da zai amfani ka sai Allah ya yi hanyoyi da zai ta yi a ƙara maka vitamin da a- daga AHZ duk Allah ya sanya maka ka ƙara jini ka ƙara lahiya wanda bai da amfani a jikinka sai Allah ya wata na'ura wadda za ka iya tahiya daga lokacin da ya taru sai ka ji kana da buƙatar ka je ka fita da shi da bai da amfani jama'a wannan bai kamata mutu ɗadan ya bota wa Allah ba to Allah ya ce su dibiye da ƙasa take busasshiya idan Allah ya sabkar da ruwa sai tsirre su fito kuma tsirran kala da kala nau'i nau'i za ka ga wani wani ver ne wani orange wani gashi na ruju kularkin ne daban wake yi fitar da su wannan Allah subhanahu wataala Allah ya ce karim kuma masu kyawun kallo sai Allah ya ce inna fi zalika tabbas a cikin wa'annan abubuwa in ji Allah ya ce la'aya akwai abin lura akwai abin wa'azuwa akwai abin da ya kamata dan adam ya tsaya ya lura ya tantance ya gane cewa bin Allah shine zaman lahiya a rayuwa inna fi zalika la'aya ka dibe da kike ki taso kina karama amma kuma sai a fara akai a kwana ga wani jini na fito miki ba aya bace wani jini na fito miki kuma dan ƙarin lafiya ki ne ma dan ƙarin lafiya ki kina karama a jima ko a shekaru balaga sai wannan nasu su hito miki akwai wanda sai hiddo su sai Allah kuma yaron ki zaki ba nono in da za a dauki allura a reza a tsaga nonon mace sai ga jini zai fito amma kuma sai Allah ya sarrafa wannan jinin ya juye kuma sai kuma ya madara kuma duk kadibi halittar Allah subhanahu wataala yaro shi Allah ya san daidai irin kantite da kuma kalitakin abin da ya kamata a bashi daga lokacin da aka ahi yaro daga wannan nan har zuwa wata uku nonon mace akwai sinadarin da da ya wuce wata uku kuma Allah ya san irin vitamikin da ya kamata wannan dan adam ya ci ko Allah ta canzawa yake bai kamata ki gane ki bi Allah ba shi da zaman lahiya kwanta baki da mijinki mani ne zai shige ki kuma ki samu ciki kuma sai gashi jariri haba jama'a ya kamata Allah ce inna fi zalika al'aya duk cikin halittun Allah in ka tsaya ka aje hankali Allah ya ce la'aya wallahi akwai abin lura akwai abin wa'astuwa sai Allah ya ce wa ma kana aktsaruhum mu'min amma duk da haka nan mafiya yawan diyan annabi Adam Allah ya ce ba imani suke yi ba ba su yarda kasa dan ana da wa kana al-insanu aktsaru shay'in jadala dan adam akwai jayya gare shi sai Allah ya ce wa inna rabbaka lalle tabbas ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala lahuwal azizu arrahim shi Allah shine al-azizu mabuwayi wanda ya gagari kowa wanda ke sama akan komi duk ikonka ikon Allah yana sama gare ka duk kudinka abin da ke wajen Allah na kudi yana ya fi naka kuma duk abin da kake da bukata dole shi Allah shine zai baka annabi muhammad ya ce da mutanen farin aljanu da mutane za su taru tun daga annabi adam har zawa na ƙarshen duniya da maza da mata aljanu da kowa da kowa kowa a taru cikin wani katon ai wani aje assembly abin ga general duk a taru kowa ya zo ya gama ya gaya wa Allah biziyon kisa bukatar ka ta rayuwa Allah ya doka ya baka wanga ya zo sai ka ji duniya baka da wata bukata a rayuwa ka wadata manzo Allah ce arzikin da ke wajen Allah wallahi ba zai rage ba misali in ko zai rage kamar misalin ka ɗauka te a filab bakin filab teku ka ɗauki allura ka tsoma ta cikin filabkin idan ka fido ta sama kaga tekun ya rage arzikin Allah ya rage Allah ya ce duk ta haka nan amma wallahi ba su yi imani ganin yake shi dubara shi take bashi sai Allah ce lahu azizu shi Allah shi ne wanda yake al'azizu mabuwayi wanda ya gagari kowa ai allazi azza ala kulli shay'in wa qahara wa qaharahu wa ghalabahu shi Allah shine wanda ya dauka akan dukkanin komi sannan kuma shi Allah shine ya buwaya akan komi sannan kuma Allah ya rinjayi komi a rayuwa sannan kuma arrahim wanda yake tausayawa ai bi khalqihi da halittunsa fala yu'ajjilu ala man asahu Allah bai gaggautawar azaba wanda wanda ya saba masa mutum zai yi zina ya yi sabon Allah ya ci hanci ya kaza amma kuma sai Allah ya kale sa Allah rahimun ne akwai tausayi gare sa annabi Muhammad ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta tausayi jin kai guda ɗari cikin ɗarin sai Allah ya ɗauko ɗaya ya kawo a duniya ana amfani da shi ya ce tas inda tara sai mu haɗu a aljanna ya Allah ka sada mu da tas inda tara a aljanna ka ga Allah yake tausaya maka ka kwanta maka da lahiya ka ce ha Allah na ka ba da lahiya kuma Allah ya baka dan dan ke talibi ki roki Allah yake ce ya Allah ka kare shi kuma Allah ya kare shi ba rama waje mijin ki ya fita ki bi addu'a ka ya Allah ya hore kuma Allah ya hore dan ka yi kaza kai addu'a Allah ya karba ka roki Allah bukatar ka Allah ya baka duk wannan ba tausayi bane Allah ga dama iya hana maka akwai da zai zo Allah dan mi kai wannan talaka babu wanda ya isa da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai gaggautawa wanda ya masa waton sabo Allah bai masa gaggawar azaba sai Allah ya ce
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون
Allah ya ce wa iznada rabbuka Musa ka tuna lokacin da ubangijinka nada fi'ili ne madi kuma naqis rabbuka lafzul jalala fa'il wa huwa ay wa huwa mudafun al kafu mudafun ilayhi Musa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nafsi eh, nasbihi al fathatul muqaddiratu ala akhirih mana'a min zuhurihi at ta'azzur Allah ya ce ka tuna ka ambata musu labarin annabi Musa yayin da ubangijinsa ya ubangijinka ya kiraye sa na ubangijin wa ake cewa ubangijin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya ce wa iznada rabbuka Musa ka tuna lokacin da ubangijinka ya kiraye annabi Musa me Allah ya ce annabi Musa ani itil qaumaz zalimina ka je ka wa mutanen da suka zalunci kawo su gargadi waɗanda ba sa bota mana mushrikai ka je kai musu wa'azi kamar ka tambaye Allah to wani mutane zalumai sai Allah ya ce qauma fir'aun jama'ar fir'auna ka je wa mutanen fir'auna da shi fir'aunan kansa Allah ya ce kai masa mi kai masa wa'azi jama'a muna fahimta Allah ya ce ala yattaqun ba sa jin tsoron Allah ba sa da ma takawa ba su ma san waye Allah kun ba su bota wa Allah ba ba sa kare kansu da azabar Allah subhanahu wataala dan ma'anar at-taqwa bi ma'ana al-wiqaya lughatan ya ga ce at-taqwa waqa min fi'l waqa ne karewa ka kare kanka shine al ma'anar waqa to Allah ya ce ala yattaquna su ba sa kare kansu da azabar Allah subhanahu wataala dan Allah bai sai taimuta da azaba to a je a yi musu wa'azi dan a yanke musu hanzari Allah ta ka ba su labarin manzo Allah ka baiwa mutanen ka labarin yayin da Allah subhanahu wataala ya kira annabi Musa sai Allah ya ce ani itil qaumaz zalimina ka je wajen mutane azzalimai kafirai mushrikai masu bauta wani Allah ka je kai musu wa'azi sai Allah ya ce wani mutane ne sai Allah ya ce qauma fir'aun mutanen jama'ar fir'auna da shi kanshi fir'auna sai Allah ya ce ala ala ala taqun ba sa da imani kwata kwata ba sa kare kansu sai Allah ya ce قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون Allah ya ce qala rabbi inni akhafu an yukazzibun annabi Musa da Allah ya ce masa ka je wajen Fir'auna ke masa wa'azi sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji na nan malami suka ce kana me yasa ya zamanto rabbi da jarri ai munada ne majrur da idan ai almunada kullun yazo eh aka aka masa idafa to kasara yake dokawa ya rabbi ya ubangiji na to nan akwai ya'un nida wanda ake shahewa ba sai an kawo ta ba rabbi ya ubangiji na inni akhafu an yukazzibun ya Allah ni ina tsoron ina jin tsoron na je na yi wa'azi wa fir'auna da jama'arsa kuma su karyata ni su ce makaryaci niki jama'a na fahimta annabin Allah aka karyata Allah ya turo mala'ika ya ce wa annabi Musa ka je kai wa fir'auna mutanen sa wa'azi sai annabi Musa ya ce wa mala'ika ya ce ya ubangiji ni ina jin tsoron na je na wa fir'auna da mutanen sa wa'azi amma abin da zai biyo baya ya Allah walakanci kala kala dan karyata ni za su yi sai ce wai diqu sadari kuma idan aka karyata ni a matsayin na manzanka ya diƙo sadari waton ƙirjina zai shiga cikin takura zan shiga cikin halin ha'ula'i na ganin al'umma da sun ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma hukuncin duk wanda ya ta Allah shine idan an je gobe kiyama Allah zai azabtar da shi to ba zan iya ɗaukar wannan wahalar ba ta ba zan iya ɗaukar wannan ɓacin ran ba da Allah zan samu kunci a rayuwana sai ce wala yan tsaliƙu lisani sannan kuma ina da matsala a halshe na ba za su iya fahimtar abin da nake nihi ba jama'a muna fahimta yace wala yantaliqu lisani bayan kaga annabi Musa ya kawo mu Allah dalilai da yasa shi kamar yana da rauni akan bai ce ba zai ba amma yana kawo Allah uzuri na abubuwa yace na fara ina tsoron su kare tani na biyu sannan kuma wala yantaliqu lisani ina da matsala wajen matsala wajen magana da haka ba za su gane abin da nake nihi ba sai ce fa arsil ila haruna ya Allah ina ma a tura ina nema wanga talabu ne nema yake yi geman da yake wajen Allah ina ma Allah ka tura mala'ika jibril ya kai wa ya kai ma haruna dan uwana wannan sako kaga shi ma sai ya zamanto annabi jama'a muna fahimta shi yasa sai ya roki annabi Musa ya roki Allah subhanahu wataala akan ya sanya dan uwan shi wa ya sanya dan uwan shi annabi can cikin addu'a da ya yi ya ce waje alli waziran min ahali ko ya Allah ka sanya min wanda zai taimake ni a cikin iyalaina sai ce haruna akhi ya Allah haruna dan uwana ne a bashi annabtan nan ya ƙarshe Allah ya ce qala qad utita su'laka ya Musa duk abin da ka roƙa da Musa Allah ya ce mun baka sai ga annabi Musa annabi kuma dan uwan shi annabi to sai ce fa'ar sai ila haruna ya Allah a tura zuwa ga annabi haruna sai kuma ga laihi na uku ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
Allah ya ce walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun Allah yana bada labari sai annabi Musa ya ce bayan ina da matsala ta wajen magana sannan kuma ina tsoron su tsare ta ni na ma tuna ya Allah lahum alayya zambun ina na ta musu wani laihi fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron su kashe ni wani laihi ne annabi Musa ya wa fir'auna da mutanansa shine ikadi bisotul qasas Allah ya kawo wannan labari lokacin da annabi Musa bayan ya girma ya iske daga cikin kibti ɗan ƙabilar fir'auna da ƙabilar annabi Musa suna hada to wajen ya raba su fawa kaza hu Musa faƙada alaihi sai annabi Musa wajen ya raba su sai ya naushe shi kasa annabawan Allah da ƙarhi annabawan Allah ƙarhi gare su wajen ya raba ya raba su bugi ne yake mai sai ya mutu ya kai mai doki annabawan Allah ƙarhi gare su to mutuwar nan da yake yi to ya kashe dan famikin fir'auna to ana nan ya aka gane shi ya kashe shi yanzu wannan dan famikin shi kuma shi anai musa zuma anai musa dan kabila su an tashi kuma sai ya iske shi hayo shi na da hada da wani kaya zama to uban rikici dan kuka mai jama'uwarsa jiwa wajen ya raba su sai ce a turido an taktula ni kama katalta nafsan bil ams yanzu musa so ka kashe da ka kashe wannan mutum na jiya da ka kashe wannan dan uwan fir'auna ne so ka kashe ni sai aka ji labari aha musa na kashe shi sai aka kai labari wajen fir'auna ko da aka jima sai aka yi conseil da minister na fir'auna duk inda musa yake aka kashe shi sai aka bada order domin da minister zahinsa duk inda aka ga annabi musa cikin yiri kawai aka kashe sa sai ga wani mutum mai imani ya baiwa musa labari cewa fa an riga an shirya an yi kongire har aka kongire ma kan annabi musa dan abin ya wuce conseil da minister sai aka yi kongire ya atami nuna dan Allah ya kira shi kongire a Qur'ani sai aka yi kongire aka zo aka tsira wannan maganar da aka an yi kongire an ce duk inda aka ganka aka sheka ina maka nasiha ka bar gari nan take sai Musa ya bar gari ya hijira ya koma garin Annabi Shu'aib Madayana to shi da sai ya ce wa Allah eh walahum alayya dhanbun na ta musu laifi can baya da aka fa akhafu ayyaqtulun ina jin tsoron in na koma fir'auna ya sa aka shi ni jama'a muna fahimta sai Allah ya ce masa qala kalla na'am fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un Allah ya ce qala kalla sai Allah ya ce a'a Allah ce ba haka abin zai kasance ba jama'a muna fahimta Allah ya ce abin ba zai kasance haka ba ai la ta khafa min shay'in kar ka ji tsoron komai ji Allah Allah ce kar ka ji tsoron abinda Fir'auna zai maka abinda nake so izhaba ku tafi kaga fazhaba ku su biyu kenan da shi da wa annabi haruna Allah ce fazhaba bi ayatina ku je da ayoyinmu ku je da wannan bayanan da muka yi muku ila fir'auna ko bi ayatina inna ma'akum Allah ce tabbas mu ma'akum muna tare da ku ilimin Allah yana ba Allah a ilimin Allah yake tare da su da kuma taimakon Allah idza kana Allahu ma'aka faman alayka idan Allah yana tare da kai da kaka damu da duk wanda yake adawa da kai wallahi in dai tsakaninka da Allah sai oke akwai relation mai kyau to kaka ji tsoron duk wani wani a duniya in dai tsakaninka da Allah lahiya launi kuma Allah yana taimakon ka to kaka ji tsoron kowa a rayuwa shi da Allah ya ce kalla a'aha kaka ji tsoro annabi Musa fazahaba bi ayatina da ke da Haruna ku je wa da ayoyinmu inna ma'akum mu muna tare da ku mustabi'una muna jin duk abin da yake wakana jama'a muna fahimta Allah ya ce wa Annabi Musa da kai da Harun dan uwanka ku je wajen Fir'auna ku masa wa'azi kada ka damu duk muna jin abin da ke faruwa tare da ku sai Allah ya ce
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين Allah ya ce fa'atiya fir'auna ku je wa fir'auna da kai da haruna ku je wa fir'auna annabawan Allah kuke Allah ya tura ku dan mu gane akwai bambanci tsakanin annabi da manzo muna fahimta ba kowane annabi bane yake manzo amma kowane manzo kuma annabi ne jama'a muna fahimta dukkanin manzo annabi ne amma kuma ba kowane annabi yake manzo ba don kullu nabi e kullu rasulin nabi walisa kullu rasulin nabi walisa kullu nabiyin rasul dukkanin manzo to annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba sai Allah ya ce to ku zo wa annabi ku zo annabi Musa da kai da Fir'auna ku je wa Fir'auna idan ka je wa fir'auna faqula aliful isnini in ji malaman suka ce aliful isnini faqula ku gaya masa inna rasulu rabbil alamin mu fa yan aike ne sa'ummu mu waton wakilai masu kawo saƙo ne daga ubangiji rabbil alamin ubangijin talikai abinda muke da bukata an arsil ma'ana bani isra'il ka saki tare da bani isra'il kada ka daina musu azaba duk wanda yake cikin kangin bauta ka in ka sake shi ya je ya bauta wa Allah tare da mu to ga annabi Musa da hannu sun zo wajen fir'auna suna mai wa'azi sai fir'auna ce alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin fir'auna da annabi Musa ya kare wa'azi sai ya ce alam nurabbika fina walidan kai kai dan yaron nan ba kai bane jiya shekaran da muka kare na muka rena ka gidanka a hannu mu ne ka tashi Musa ko ka manta mu tuna maka alam nurabbika fina ashe can baya ba mu ne muka rene ka ba muka yi education ka muka baka tarbiya inji inji fir'auna alam nurabbika fina ba mu kula da kai ba tun kana karami tun ba kai kanka komi muka maka duk abin da ya kamata a yi wala bista fina min umrika sinin ka zauna tare da mu cikin mu na wasu 'yan shekaru kuma wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ka aikata aika aika da ka aikata haka kashe min dan uwa kana cikin masu butulce ni'imar da ni fir'auna ne maka jama'a muna fahimta ka butulce ni'imar da duk dadin da je da kai baya kuma yanzu ka dawo kana wata maganganu akwai wani Allah bayan ni ka taso gidana ka ci abinci gidana kuma ka zaka kana kiran wai kai manzo wani Allah ne ka butulce ni'imar da ni ne maka fir'auna naka nan zamu kwana akan kisar fir'auna fa khairul kalami ma qalla wa dalla fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh